أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدو المكتوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قدب الأقدابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو سياق على جبرايمياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المهدري والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله باللسان المرتبة سيدنا رسول الله الحمد لله بأجزنا في حضرة سيد الوجود أن يحمده حمدا يوافي يكافي دائما سرمديا إلى يوم الدين يو ذامي ختم نا سوقنا بيونا جواهر المعاني نا شيهم مربم قائد مركم shayana Ahmad bin Muhammad At-Tijani Allah ka shayar da mu min ausai da'irat fadlihi bi jahi rasulullahi Allah kai mana kai mana kai mana kai mana ka samu daga cikin tijjanawa faidiyai min khasati khasati asabi asabi bijah rasulullah Allah ba za mu iya ba ka iya mana Allah ba za mu iya ba ka iya mana dan matsayin shewa Ahmad Tijani dan isuwarsa a fadan sayyidina rasulullahi dan isuwarsa a fadan sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وهذا أوان الختام قال المؤلفه ميتالف سيدي علي الحرازمي نفدا وجامعه أفقر العبيد إلى مولاه ما في بكاتون باي أو جم أبنجي الغني الحميدي mayalwaci abin godiya shine Ali al-Harazmi ibn Arabi Burda al-Maghribi mutumin Maghrib al-Fasi daran yana Fas ne garinsa a Oman Sha'an kuma matasansa at-Tijani dariqatan dan Tijaniya ne dariqarsa al-Muhammadi haqiqatan shi ba Muhammadi ne haƙiƙasa, kanan lahu waliyan, Ubangiji ya zamo masa majabancin lamari wa bihi hafiyan, Ubangiji ya zamo shi ne da ke kebantar da shi ya kiyaye shi. Haza wannan shi ne akhir mata ya sarali jamuhu, shi ne mafi sauƙin abin da yayu gare ni in tara shi min kalami sayidina daga maganan shugabanmu wa shekhana shehimu abul abbas shine Abu al-Abbas at-Tijani radiyallahu anhu haufa tafridi dan tsoron jinkiri wata bai dan tsoron wa abubuwa da za su abubuwan da za su walakanta kar a walakantar da wasu abubuwa wa zalika wannan zulƙada tsakiyar zulƙada ne alharam sanatan arba ashara wa mai alf shekara na dubu ɗaya da ɗari biyu da goma da goma sha hudu da goma sha hudu wato dubu ɗari biyu da goma sha hudu a cikin shekara zulƙada na wannan shekaran wasu na radiyallahu anhu a lokacin shehu tijjani yana nan fi ƙaidil hayati yana raye aka gama imla'in abqallahu umruhu barakatan lil ibadi Allah ya wanzar da rayuwarsa ya zamo albarka ne ga bayi baki da fi jamil biladi cikin dukkan garuruka wa faba alaina Allah ya kwaranyar kuma ya kwaranyar din min ulumihi daga ilimansa wa asrarihi da sirrorinsa wa fuyudatihi da da in ce me zan ce fuyudu kwaranyi kenan ko jami'i wata jalliyatihi da tajallinsa wata raƙiyatihi da tarakinsa ilal abadi har zuwa abadan mun gani ya kawo yanzu mun gani daga shekara ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin daidai aka haifi shehu tijjani yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko? dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kaga shekara ɗari biyu da casa'in kenan shehu tijjani shekaransa ɗari biyu da casa'in har yanzu ba canza tafiyan ɗariƙan tijjaniya ba ba ta canzu ba daga shekara ɗari biyu da wannan ya nuna Allah ya amsa wa'innan addu'o'in duk yawancin abubuwa suna caccanzawa amma tarikan tijjani tun da Allah ya yi aka ɗauko aka kawo ta aka yarda ta zamo ɗariƙaci min hadar saidul wujudi to ba canza ta ba ta tafi yadda take har ila yami na haza wa ilal abadi albarkan sai na rasulullahi walam azal ban gushe ba yahullahi wa koti da dabaran Allah da ƙarfinsa amma ya miluha alaina min laulumi abinda zai karkata a gare mu na daga ilimai wal asrari da sirrori wal futuhati da fatahi wal anwari da hasake alhaqa kulla zan riskar da dukkan mas'alatan kowace mas'ala zan riskar da ita bi mahallaha a gurin ya kamata wa bihi imdadun amma madadin daga Shehu Tijani wal iyanatu wat tawfiq taimako da gamdakatar ila sawa'i dariqi wa bihi wannan lamirin yaudu lillahi ne wa bi dadu madadi zai zamo daga Allah wal iyanatu da taimako tawfiq da gamdakatar ila sawa'i dariqi daidaito akan abin da ake nufi na da shi waƙad zaftu fihi na tafi a haka walhamdulillahi na godiya ta tabbata ga Allah mazhaban jamilan na tafi a matafiya mai kyau wa fassaltul kalama na raba zantuka fi tafsilan arabe kowane na yi masa rabe-rabe walam ala ma tafsili ban ban karkace tare da warwarewa ba fitar fitar tibihi cikin jerawansa wata kihi da ta inganta shi kadar imkani gwargwadon abin da na iya wata hazibihi da rairaye shi wai iradi ma ya ta'akkadu iradu da kawo abin da dan karfafa wajen zuwa da shi wai husanin muradahu a kyautata manufa wa mufadahu da fa'idodinsa faja'a bihamdillah ya zo da godiyan Allah wafiyan bil gharadi ya cika duk abin nufi wal maqsuda da abin nufi atiyan nazo da shi li hadarin la mawjudi ga hadarin samun mu shine husnul sani'i abin da ya kyautatu zannamad albadi'i wannan tsari albadi'i wadihul mabani mafi bayyanan gini la'ihul ma'ani mai haskawan ma'ani jami'an li ummahati ya tare ummahatu tarikan li ajnabiyatun ya ya bar al'ajnabiya samiyan madaukaki fi babi cikin babinsa o musamiyan maɗaukaki li a darabihi ga wanda suke tafiya tare da shi gayar annahu sai dai wannan littafin lan yufa bi ma hunalika min ma'asiri ban zo maka da duk abubuwan da yake ma'asiri bane walam yati ala akhir tilka al mafahiri walam yati ala akhir tilka al mafahiri bai zo kuma a ƙarshen wannan abin ɗaukaka ba وإذا ظهر فضل الله على أحد idan wani fadala na Ubangiji ya bayyana ga wani lam yastari hasibu lahu addan ba wanda zai kiyaye ya ce ba zai ba wanda zai iya kiyaye kiyaye darajar da Allah ya zuba cikin wannan littafin walan yabligu lahu gayatan wala haddan babu abin da zai zo cikin gaya wala haddan fasawa an daidai ne almudilu wal muksiru ko mai tsawaitawa ko mai takaitawa wal mutanibu wal muhtasar ko mai idnadi ko mai takaitawa wa qad bayyantu fihi tafsiran na bayyana tafsirori ma ya ta'akkada tafsiru abin da ya cancanta a gane ga abin da Allah yake nufi wahsin taqrirahu ya inganta taqririnsa wa tahrirahu da rairayewarsa mimma ya tauqafu da abin da ya tsaya alaihi a gare shi fahimul ma'ani a fahimci ma'anin abin da ake nufi wa ya taju ilaihi a buƙatu zuwa gare shi bima yuradu wa yuguna abin da zai wadatar ya wadatar ya wadatu ya wadatar li hasilal maqsuda saboda abin nema ya tabbata wal gardu da garadi al marsuda wanda aka datar da shi fima urida min fahmihi cikin abin da ake nufi na daga fahimta wa intifa'u da amfani bi ilmihi da iliminsa kullu zalika duk wannan min mastafattu ma'anahu yana daga cikin abin da aka fa'idantu da ma'anarsa, wasan shaƙaktu madluli aka keta ko aka tsaga manuniyarsa wafa hawahu da abin da ya tare. Wasu altu, na tambayi shautu jani, an haƙiƙata zalika a kan haƙiƙan haka, fa bayyana li ma'anahu, ya bayyana min ma'anarsa, minal mu'allafi, daga wajen mai tarifin fi سيدنا وشيخنا وسندنا ومولانا شيني mai talifin wane ne min muallifin daga mai talifin fi sayidina shugabanmu wa shekhana shehinmu wa sanadina sanadinmu wa maulana shugabanmu wa man tafaddala alaina da wanda ya fifitayya a gare mu wa aulana kuma ya zabe mu ƙudotul anami shine ƙudwa na al'anam wato talikai wa hujjatul islam shine kuma hujjar musulunci abul abbasi ahmada bin muhammada at-tijani al-hasani radiyallahu anhu shine ahmada dan muhammada at-tijani muhammada shi shot jani babansa muhammadu ne maha da ni ba muhammadu ba a muhammada eh muhammada eh ba ba mimun da rufa ba eh kowanne akwai abin da yake dauka kowanne in aka kira shi da muhammadu akwai abin da ake nufi kuma hadarin sayyid lujudi an aka kira shi da fata akwai abin da ake nufi kamar yadda shi ya taba mun tafsirin ya cewa musaddadu da musaddidu ala wazni fa'ilin wa maf'ulun bihi yace in ka kira in aka ambace shi da musaddidu to komai nasa yana da kyau yana da kyau amma an aka ambace shi da da musa musaddadu an aka ambace shi musaddidu yace to zai dacewa ne amma maf'ulun bihi ya zamo yana kansa ya fi tawadu da ma dan an aka mace masadidu shine mai datarwa eh amma in aka ambaci shi da musaddadu to shi fa'ilin maf'ulun bihi ne zai zamo an datar da shi to kuma kullum ka tafi a matsayin tawadu ya fi ka tafi a matsayin daga kai eh Allah ka taimake mu wa dama na fiha mahu ko radiyallahu anhu wa nabihi amin wa dama na ka dawo da fihi mahu cikin kiyayewansa wa nafana ka amfanar da mu bihi da shi fahuwar lazina baha shi ne ya faɗakar wa alhama ya shiryar wa allama ya sanar wa afhama ya fahimtar wa awana ya taro mu wa adana ya ba mu wa bijami fadali daga dukkan fadalansa sitirana sitiran wa gaddana ya lullube mu wa kasiran mahiya ma nastahdiru kalamar sadati ladayhi muna kawo maganan manyan-manyan waliyai gaban Shehu Tijjani. Tajidini za ka same ni ka'anni arabiyun, kamar ni balarabe ne ya stama li'ajamin lisani, yana neman ya ji li'ajamin lisani ga bajame, laifa ƙahuman min maladai, kaga ajami, kaga wannan balarabe wannan ajami. maganansu daban ne eh ba iri ɗaya ba ne eh wannan balarabe wannan ajami maganansu daban ne to yana zuwa kaman a matsayinsa na balarabe yana tambayansa amma sai mai da shi kaman ajami kaman bai san larabcin ba eh kaman haka faiza samitu idan na ji shi min khidabihi daga irin maganarsa fatahal bab wajen buɗe ƙofa wa zala an fahim ma'anahu lahja daga faiza samitu idan na ji shehu tijjani ya bani amsa min khidabi daga maganarsa fatahal bab an buɗe min ƙofan kenan wa zala an fahim ma'anahu lahja an kawar ni ina zaton kaza ne saboda fahimta na larabci kaza ne shine suke fada wa man nazara bi aini insafin yara anna akhlaqi anna akhlaqi shayhi laysat fil wara wanda ya kalli shehu tijani da ainihin insafi ido na adalci yara zai gane maganganunsa ɗabi'unsa laysat fil wara babu shi a cikin mutane fa'uttu a famu kalamu sai na komo ina fahimtar zancensa bi kalamihi da maganarsa wa makamu bi makamihi da makamin wayancin waliyai da makamin shehu tijani domin akwai shehunai guda biyu wanda shehu tijani ya yi magana a kansu ya yi magana a kan ilmin larabi alhatimi ya yi magana a kan kuma abdulaziz dabagi ibn al-arabi al-hatimi babu wani wali a duniya sai wanda dai in ba a sanin ba ko kuma saboda yawansu amma babu wani wanda aka masa idla'i akan ya san wali ya san irin abin da Allah ya yi wa wali kamar ibn al-arabi domin an yi shi a karni na biyar ne amma Allah ya mara fatahi shine mai futuhatul makiya ya yana ganin wali yana halin barzahiya ba a haife shi ba yana barzahi yana gane wali da kowane da matsayinsa kowane da matsayinsa da faruwansa da yadda ya ƙuri an nuna masa irin wannan wannan shine ya rubuta cikin futuhatul makiya to anan ne ya ga shehu tijani da ya ga shehu tijani wanda da shi yana zaton shine gaba da kowa a cikin wulaya domin shi ya zaton shi zai kulle wannan kofar ma na wulayan sai zamo shehu tijani shi ne zai yi wannan aikin don yana cewa ya kalli komi da komi sai ga shi ne zai rufe kofa na wulaya bina hatamallahu risa wilayatu pantahat ce da ni Allah ya rubu ya cika kofan an a wulaya shine na hatimul wulayati shine ake ce masa alhatimi ibn al-arabi alhatimi Allah ya masa abubuwa na mamaki a nan ne ya ce kai ba shi ba ne ya ga wani wali zai fito daga gari kaza shine daga magarib ga irin kamansa ga yanayinsa ga sunan mahaifinsa ga sunan mahaifinsa ba fi shehu tijjani ba sai shekara ɗari shida domin karni na biyar yake amma ya faɗi ya ce wanda Allah zai abin a hannunsa kenan amma na gan shi Allah zai jarrace shi da yawa inkari na amar inkari na tashin hankali to shi ne duk wani wali in aka zo aka ce shehu abdulkadir ya ce kaza ya ka ce shehu jiyani ya ce eh yana nufin kaza ne amma akwai kaza a baya duk wani wali duk wani wali da aka yi magana shine ma'anan tare shine wannan tajidini ka anni arabi yastami'u lil ajam lisani la yabqahu mimma ladayhi fa iza samitu min khidabihi futiha al bab wa zala an fahmi ma'anahu al hijab fa uttu afhamu kalamuhum bi kalamihi yana duk abinda suka fada sai shi shautu ya ne ce to ai kaza suke nufi kaga sai shi kuma ya fahimci maganan wayancan waliyan wa maqamu bi maqamihi sai sai fahimci abinda maqamin wancan waliyin yayi magana misali kamar shautu ya ne shi Abdul Qadir yake cewa baydatu minna bi alfin wal farhu la yuqawwamu ko eh baydatu minna bi alifin wal farhu la yuqawwamu irin wayannan kalmomin to kaga an kai label din da ga abin da shauta ne a kadama ya hata ni a ko kadami hazi a larar kabata kullodi min ladun adama kadami shauta jani shi kuma sai ce kadama ya hata ni a larar kabata kullodi min ladun adama ilin nafi fisori to kaman abinda irin wayannan maganganu in ya faɗa in ya faɗi na shi sai da gali ya tambaye shauta ne to a shewa abdulkadir ya riga ya faɗi wannan kalma to kai kana cikin sahu ne ko kana cikin sakaro ne wato a watsake kake kake wannan maganan ko kuma maye na jazba na ilahiya ya jaka sai ce a garau nake to an yi karo kenan ya ce ai shi ya faɗa in ya ce kadama ya hata ne ya ce yana nufin waliyan zamanin sa ne amma bai ce ilin na fi suri har tashin kyama ba irin wannan fahimta kaga bai zatu minna bi alfin irin nasa ne amma daga kan nas shehu tijani illa nafi fi suri kaga sai shehu ibrahim shi kuma yake cewa alayhi salatu llahi summa salamu bi faqa qadabul anami liyal bidu faqa qadabul anami liya albidu kwaina ya fi waliyai dubu faƙa ɗabul anami shi kuma ya ce faƙa ɗabul anami ya yi tsallake ƙuduban al'umman annabi liya albidu to irin wannan fama na daga huna filaƙiƙati ba ya yin furci a haƙiƙa illa lisanahu sai dai lisaninsa wala zahara fi ma abraznahu baya bayyana cikin abin da ka fito da shi illa ifdalihi wa ihsani kwaranyansa da baye bayansa wa ma allafa fi illa man man daka fi babu abin da ya datar ya sadar sai abin da ya furice ya fada haza walam auda haza kitab ban sanya wannan littafi ba wama jama'atu ban tara shi ba fi min al'abawabi daga cikin babobi hususan babi babi na addalalatu wal kalam dilala ce da zance allazaini allazina huma fi min khulasatil marami wanda su ne su biyu wanda suke cikin khulasa na nufi sha'an min nafisin wani abu ne daga zaɓaɓen durarru a sararihi wato durar lulu na sirori wa garar ma'arifi gazaru ma'arifi da ƙarfin ma'arifarsa wani da haskensa wai na ma jama'atu min zalika na tara wannan wa'audatu nalika na aje ma'amkanar zihini abin da ƙwaƙwalwata ta iya ɗauka ne. A tausulelai in sadar da ku da shi, abin da ƙwaƙwalwata ba ta iya ɗauka ba shi ya fi yawa. Wanda na iya ɗauka shi na faɗa, wanda ba zan iya ɗauka ba ban faɗe shi ba. Wata suwir alai kama bayyantu, kuma na surantar da shi kamar yana na bayyana ku maku fi ma qaddamtu cikin abin na gabatar wa hunaka ma la ya'lamu bil aqalil fahimuna akwai abubuwa da mai ilimi ba shi da hankalin da zai fahimci shi wa ma yaqiluhu ba kowa yake fahimtar wannan ba illa al alimuna sai malamai allazina wajaduhu fa alimuhu wanda suka same shi kuma suka san shi wa salakuhu fa fahimuhu suka shiga suka fahimce shi wa fatiha lahum aka yi musu fatahi fa arafuhu suka san shi wa kushifa lahum aka musu kashifi fa wasafuhu aka siffanta musu fa ataitu min zalika wannan nazo da wani abu bilwadihi mafi bayyana wale sayri da abubuwan da yake sauki mimma qadahu ila taysiri cikin abin da aka jawo maka zuwa ga yasserewan fahimta wa usaltuhu na sadar da shi li kulli mutabarikin ga duk wanda yake neman albarka muna neman albarkan shauti Allah ka mana wa huwa shi kuma bi urwata alallahi igiya ce ta alallahi almutamassiku wanda aka yi riko da ita wa adalaitu na miƙa adala adala kaman an sa an sa guga cikin rijiya shine adala wa adalaitu na turo na zira shi mutabarikar dala'i daga cikin neman abin albarka na gugana ma'aman adalahu tare da wanda na tura min akhillahi daga yan uwa abokanai wa hazal baharul azim wannan kogi mai girma allazi la yadriku qarahu wanda ba a iya isa ƙarshensa wala yastamfadu ya ƙutahu kuma ya ƙutinsa wadurrihi da lu'ulunsa ba ya ƙafewa balagallahu fi manahum Allah ya isar abin nufi o mana'i da abin nufi na wa kamula fi raja'ahum Allah ya cika burinsu wa raja'i da burina wa hadha akiru ma qaddara wannan shine abinda Allah ya nufa fi hadha lokaci a wannan lokaci ibra ibramuhu daure shi wa in jazi kuma in zartar da shi wajara bi mashi'atillahi Allah ya gudanar da mashi'arsa ikhrajahu fitar da shi wa ibrazi in bayyana shi wa min min zikr ahbari hadha sayyid al-karim daga labarin wannan shugaba mai girma shine shotijani wal fuyudati da kwaranyi wal ulum da ilmai wal asraru da sirori wal ahwalu da halaye wal anwaru da hasakai allati tunabbi'u an majadihi al-azimi wanda take baka labari daga irin daukakar sa mai girma allazi takillu lalasuna wanda harshe na nauyi an istifai a zo da irin wannan abin na fadali na fadalansa wata kasar alƙalamu alƙalami suna dakushewa an wasfi mahasinihi ba sa iya siffanta kyawawan aikinsa wa shama'ilihi da ɗabi'arsa kaifa ta yaya zai yi wa huwa min hizbillahi yana daga cikin rundunar Allah allazina humul mala'ul a'la wanda su ne suke cikin mala'ul a'la ina ce mala'ul a'la to ɗabi'u ne wanda ina ce mutum mala'ul a'la ya za ka yi ka gane shine ka fahimci manzan Allah ta ɓangaren aƙawalu, ka fahimci manzan Allah ta ɓangaren afalu ibada, ka fahimci manzan Allah ta ɓangaren ahalaku kulku, ka fahimci manzan Allah ta ɓangaren ahawalu. To in ka fahimci manzan Allah ta ɓangaren ahawalu, to ka shiga cikin karabka ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min nabiyina to wannan shine abin da ake nufi ana saboda kar an je mutum ya shiga cikin malaul ala kar ai tsammanin ba a shiga ana shiga ana shiga wa sifa ma hum alaihi a ana siffanta abin da suke kai na azumin aizu farbi abin da yafi buwaya fiye da abin da za a amfana da shi wa gala kuma mafi tsada falaktafi bi hazal qadari mutum ya wadatu da wannan qadari almutabari kuno masu neman albarka Allah mana neman albarkan shot ne walaysa bihi ka nemi taimako wajen Allah annasikuna masu shiga annasikuna wasalikuna masu gamewa da shiga cikin fadan Allah faka fa bihi barakatan abinda zaka nema na albarka Allah ya baka wa nuran kuma Allah ya baka haske da hasken da Allah ya bawa shona amada tijani wanti hajan da hanya lil muhibbina wajen masoya wasu ruran da farin ciki na fanan lahu bihi Allah ka amfanar da mu da shi yau malayan fa'umalun ranan da babu dukiyar da za ta yi amfani wala banuna ranan da babu waɗansu yaya da za su yi amfani warahimana bihi Allah kai mana rahama da shi yawma taksurul ahwali ranan da tsoro ke yawaita wani futuni da fituna Allah ka kiyaye mu alfutunu wannan futunun ahwalu tashin kyama kenan amma futunu a cikin kabari akwai bambanci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Aishatu kin san menene yace annasu yuftanuna bi fi quburihim annasu yuftanuna bi fi quburihim in ka ji mutane sun shiga garari a cikin kabari to sun kasa gane annabi ne fi quburihim ma'ana tambayin da za ce maka ma muka bi hazar rajuli me ka sani game da wannan mutum in ka sani shine zaka ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu bawon Allah ne manzo Allah ne sai Allah ya ce mala'ikun su gaya maka numna umatul arusi kai bacci irin amaryar angon da ya samu amaryar da yake so wannan shine fitina amma in ka tambaye an aka tambaye ka akan manzala kai inda inda da da ku ida da ku domin daga nan ne za koma ce ma ƙiblatuka wa ma islamuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma wa ma ana son sai ka gane to wataƙila ana tambayan ka ana taɓa ka kira amma daga ka gane ma ilimuka bi hazar rajuli me ka sani game da wannan mutum sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasulu shikenan an wuce ba za sake tambayan ba kaga ai shine inna ma nuna bi shine ibtitani Allah ka samu ci wasamahana Allah kai mana musama fi ma sahbina fi cikin wanda muka abokanta da shi min huzuzin nafsiya cikin hazin da muka yi na nafsu kai mana musama saboda saboda wani ya zamo abokin tafiyanmu shi ne shawajiyani wa lasna minar rikila gayari ubangiji karere da mu min rikila gayari daga cikin bautan nan na duniya ko gairu ko gairiya ce bijahi sahibul anwari saboda ma'abocin hasake hasake ya zaharatul qudusiyya kaga bijahi sahibul anwari wa za ka ce a nan wurin to manzo Allah kenan in baka gane ba sai ka yi tsammani kana nufin shi wata jani amma a nan ana nufin manzo Allah domin ainihin nurun na annabi Muhammadu ne ila hadaratul qudusiyya ka gani zuwa hadar wajalna ka sanya mu ma zalikar rafiqi tare da wannan ayarin wasalaka bina ka shigar da mu na haji hazi ɗariƙi mashigan wannan ɗariƙa yana wali taufiƙi shehu tijjani kenan ko eh a hada mu a shigar da mu duk ka roƙa wa kanka ka roƙa wani walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah alama an'ama bihi cikin abin da Allah ya mana nima da shi minal ilhami na daga ilhama wa man bihi Allah ya mana baiwa minal kamali wal itmami wajen kamala da cikawa mimma jama'atuhu abinda na hada fi hazal waqati a wannan lokaci min ulumi daga ilimin hazal imam wannan shugaba nas'alu subhanahu wata'ala na roƙon ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka Allah ya kada anna kar ubangiji ya yanke mana ma hawalna min irfadi abinda ya zo mana daga makaman shautu jani wani sarmada alaina Allah ya mana tutur na faidun wato kwarinye mawahibu na baye-baye wa mdaduhu da madadinsa wani hatama alaina Allah ya mana hitami bizalika da wannan gatan da aka mana ilayi milikayi har ran da za mu gamu da shi wani tafaddala alaina Allah ya fifita mu bil inabati ilai mu komar da lamarin mu zuwa ga Allah wali inin kidawo duk mu yanki komi da komi amma cewa duk abin da ba Allah bane wal jam'u alaihi kuma haduwa kan Allah wan yahabbu lana Allah ya soyantar mana taubatan mu dinga tuba la tugadir zamban wanda ba za ta bar zunubi ko da guda daya wa magfiratan Allah ya mana gafara la tatarku lauman wanda ba za ta bar ko da zargi ba walau aiban ko da aibi guda daya wani yukuri mana Allah ya girmama mu bidawa mai ridahu ya dawoma cikin yardansa wata mamu ni'amati da cikan nimansa wani ya ummana Allah ya game mana wal ahibbatu da masoya wasairul muslimina da sauran musulmai da rahmati da rahamansa amin wassalatu wassalamu tsira da mun ci Allah su tabbata ala sayidina wa shugabanmu wa maulana majibincin lamarinmu muhammadu annabi muhammadu nabiyur rahmati shine annabin nan na rahama shine ainun rahmati wa shafi'ul umma shine kuma macecin al'umma wa ala alihi da ala sabbina da da da wa sahabati da sahabansa al'akramina mafi girma wa tarihim da wanda suka bi su min al-muhibbina hadda mu kenan salatan salatin ya zamo wa salaman da aminci ya ta'aqabani wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan ila yawmiddin har ran tashin kiyama walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji na alam wa kataba biyadihi alfaniya ya rubuta da hannunsa alfani alfaniya wata ƙararriyar hannu al'abdul jani ba wannan mai zunubi hadimul hadarata tijjani shine hadimin hadaran shau ahmad tijjani alfaqiri illallah mabukaci zuwa ga Allah alilu harazimi min al-arabi al-burda shine alilu harazimi dan dan Muhammad al-Arabi al-Burda al-Maghribi al-Fasi daran wato Maghribi garinsa Fas gidansa wa mashan matasansa gafarallahu lahu Allah ya yi masa gafara wali walidayhi da mahaifansa wala shahihi da shehanansa wa kafatal muslimina da dukkan musulmi amin bi tarihi muntasibu tarihin gama wannan rubutun ya yi zamo ne zilƙadata a zilƙada alharam sanat arba ashara wa mi'ata ne wal dubu ɗaya da biyu da goma sha hudu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da musu ala su tabbata ga shugaban ma'anai muhammadu wa alihi da halayensa wa sahabi da sahabansa wa sallama da aminci tasliman da ƙarin aminci intaha bi abdullah intaha wannan littafin ya cika bi hamdulillah da godiyan Allah ta'ala ya ɗauka ka wasu aunihi da kyautatawa wajen taimakonsa wa taufiƙihi da gamdakatar cikin datarwarsa aljamili wanda yake mai kyau min nasahatin wanda aka masa nasa alayadi katibi an bani dama rubuta na rubuta shine al-abdul jani ba wannan mai zunubi khadimul hadarati hadimin hadara hatamallahu lahu bil husna Allah kai masa ciko da alhairi eh lillazina ahsanu husna kina wa askanahu Allah ka zaunar da shi wasairu ahibbatin da sauran masoya bil maqarril asna maqarril asna gurin da Allah yake zaunar da bayinsa yardaddu walhamdulillahi awalan wa akhiran godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe wa zahiran wa badinan godiya ta tabbata ga Allah zahiri da badin wa sallala sayyidina Muhammadin tsira da mun tsala su tabbata ga annabi Muhammadu wa ala alihi da alayensa wa sabi da sahabansa wa sallama da aminci tasliman da ƙarin aminci wa kana faragu wannan rubuta wannan littafin min gama wannan littafin min kitab min kitabatihi daga rubuta shi a shiyatu yawmul khamisi da yamma da yamman jiya kaman jiya ya asaris min shahr ramadan uku ga watan ramadan al muazzam 1280 da uku. Dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da uku aka gama rubuta shi. Allah ya saka da alhairi ya amfanar da mu da dukkan sake a saken da aka roƙa. Allah kai mana. Shauci ya ne, Rasulullahu ta'ala nu muna neman Allah ya ba mu madadi daga madadinsa. Kuma Allah ya sanya albarka cikin duk wanda suka saurari karatuttukan. Allah ya buɗa ya fahimtar da mu da sauranmu. Allah ya fahimtar da mu menene Shehu Tijjani yake nufi da wannan Jawahirul Mani. Jawahirul Mani ta tare abubuwa ne akan manzala kamar yadda na faɗa sanin manzala hawa hudu ne. biyar ne amma ba a saninsa a mataki na biyar ɗin. Sanin manzala ana saninsa ne a ƙawalu Rasulullahi shi ne malaman ilimin zahiri su suna saninsa ne da wannan. Makomansu aljanna ne, aikin da aikin iya iya aikin su a ce sun shiga aljanna sai sanin sa a matsayin ubadu wajen ibadatu rasulullah su ake kira ubadu su kuma gayan su Allah zai yabe su ne ran tashin kiyama a laro usil khalaiki amma yan aljanna ne su ma sai mataki na uku ana sanin manzala ne akan akhlaqu rasulullah shine waynaka la ala khuluqin azimin to wannan sun fara shiga karafka kenan an wuce a ƙawalu an zama obadu za a yi a halaku na musamaha ɗabi'an manzala shi suke duba sannan sai mataki na hudu shine ahwalu rasulullah ahwalu rasulullah to halaye na manzala to ahwalu na manzala sallallahu alaihi wasallama yana gaba da akhlaqu rasulullah yana gaba kuma da ubadu yana gaba da aqwalu to wannan shine mutumin da zai zamo siddiki siddiki kuma su ne wanda ake sawa daga annabta daga su sai annabta daga su sai annabta babu wani shamaki shine wa kanat umhu siddiqa to matsayin sai da tuna maryam to daga nan gurin babu wani matsayi sai annabta to tunda ba annabta baya to wannan gurin anan aka yi targada aka ja aka tsaya to anan ne a hawalu kowa da irin abin da Allah yake nuna mishi a cikin halayen manzo Allah Shehu Tijani da wannan ya jawahirul ma'ani ba da wuli da rasulullahi bi makkata bane ba da shi bane to tunda kuma ba da shi bane idrakin mutum ya gane an wuce shi an tafi an bar shi ya tsaya yana ta soke-soke wanda bai san lahajar da ake magana a kai ba don ana magana ne akan halaye misali wallahi masallala bi zikirin layi tazdadu zunubu watan da misul basairu wal qulubu mai ibada in yaji zai ce me yayi haka Allah ya ce ala bi zikrillahi tadma'innal qulubu haka Allah ya ce haka Allah ya ce ala bi zikrillahi tadma'innal quluba zuciya tana tana nutsuwa ne da ambatan Allah a wannan kujerai suka ce bi zikrillahi bi zikrillahi tazdadu zunubu zunubi yana ƙaruwa ne da yawan ambaton Allah zikirullahi aka ce zikirullahi watan da misul basairu wal qulubu kuma zuciya tana makancewa zuciya tana shafewa saboda me saboda laifin zikiri ga kuma abin da Allah ya ce ba za a yi yaƙi ba amma abin da suke nufi nasun saboda a hawalu da suke magana abin da suke amsawa da zikirin latin zadu zunubu watan da misir ba sa'ir wani ƙulubu sai suka ce a ƙarshe wa shamsu zati laisa laha gurubu ranan Allah ba ta faduwa saboda haka ashe bi zikirin latin zadu zunubu wai wa kaifa askuruhu ma kuntu ansahu ya zan tuna da shi zikirin lahi a tunawa da Allah ne ko to kaifa askuruhu ma kuntu ansahu ya zan yi ambace shi bayan ban mance da shi ba shine point ya zan yi tuna da shi bayan ban mance da shi ba ƙuruƙuru na ganin shi na tare da shi a kowane lokaci ya zan yi ambace shi ashe abin da suke nufi kenan kaga a hawalu ne ba irin wancan na yadda kake zato ba ne to irin wannan haka da shi aka yi jawahirul ma'ani saboda haka ya zamo jawahiru ya zamo jawahiru shine dalili eh saboda haka idan mutum ya fantsama ya yi abin da ya ga dama to ya yi abin da ya ga dama ne dan bai sani ba amma da ina ma zai haƙuri ya bi ƙa'idan abin da aka bi aka sashi akan ƙa'ida shine bi ƙa'idan Allah da ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilmun karka shiga abin da baka da ilimi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana nu mas'ula ina ma za yi haka ina an yi haka za a zauna lafiya eh za a zauna lafiya duk waɗansu lahaja da suka yi to lallai hakan ne eh su suna sane da yanayin yadda ubangiji ya shiga da lamarin annabi a ciki ne sun gane duk gudun annabi yake suna gani to akwai asararun rasulullahi asararun rasulullahi ba a sanin annabi a wannan gurin ko annabawa ma ba sa gane annabi a gurin hadartu sakti ne shiru ne kawai ne Allah ce mai kyau Allah ya yi mana albarka Allah ya amfana da mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya bijaye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha daya qul huwallahu sha daya salat fati goma hadiya ga shehu tijani hadiya ga ashaban shehu tijani aina ma kanu wa aina ma sakanu min kafin ila kafin duk wanda ya samu wannan karatun in ahalinmu ne ko wanda yake tare da mu ya karanta fatiha ɗaya ƙulon lausha ɗaya fati goma hadiya ga shawar tijjani kuma Allah ya ba mu zaman lafiya ya sa mu wuce lafiya ya sa mu gama lafiya da jahiman layi ne kwanan hawa sai na maudana rasulullahi mu kara ƙulon lausha ɗaya hadaran manzala hadaran shau duk musulman duniya Allah ya masu kyauta da wannan zaman. makaranta ƙulwallah sha ɗaya Allah ya wadatar da zukatanmu Allah ya game mana min fadalihi wa sufurihi jahi sai na aumulana rasulullah Salalfati uku. يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات سدد قلوبنا على الإيمان وتهدنا بعمل الإنسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركا تكون الله بلا مشاركة وجز لكل ما إلينا أحسن وجزي أنا جزاء الحسنة المصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد في الكوثر عليه صلى ربنا وصلى وفاز بلا خير لنا وأماما Allah ya saka wa duk wanda suka taimaka cikin wannan tafiya da wannan hidima bijaya rasulullahi aina ma sakanu wa aina ma جالوا من قاف إلى قاف علم الله من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أمهم الله كبام لافيا كبام زما لافيا كدوك من هو بجاه رسول الله كدوك من غنن كم cikin dukkan lamarukan bijahi rasulullahi bijahi ahmad tijani Allah muna tausili da kujeran ahmadu Allah muna tausili da kujeran fatiu Allah muna tausili da kujeran Muhammadu, Allah mana tausili da kujerar Sayyidu, Allah mana tausili da haƙa ƙadar yau miƙidarin azim, Allah kai mana, kai mana, ka suturta mu, ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya, ka amintar da mu, ka suturtar da mu, ka sa mu gama lafiya, duk wani abin da zai dame mu Allah ya ɗauke mana, halin da muke ciki Allah ka sani, Ubangiji ka game mana komi ka mai da shi ba komi ba a wajenmu bijai rasulullahi allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima gulik wala khatim lima sabaq nasir al-haqq al-haqq wala hadi ila siratik al-mustaqim وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allah.